هذه الجمعة وواجب الأمة في الصلاة على نبي الأمة ويقول القائلون ما تنكر من أمته ولم تجد على أبي فلان ومن صلى الله عليه وسلم منكر فقاتل تتبعوا تتقوا أرقام ثلاثة فاصلة هذا يقول الفاصلة الرابعة wannan da dai lafiya wannan da muka muke su kawo alfa'idatu rabi'a wato fa'ida ta hudu ما ليس واعلم ان النوع الاول من سياق الصلاه عليه صلى الله عليه واله وسلم وكذا النوع الرابع هو ما علمه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اصحابه لما سالوه عن كيفيه الصلاه عليه صلى الله عليه واله وسلم malakin ka sani ka mai karatu annan nau'al awwal nau'i na farko da muka kawo min siyar da salati alaihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na sigar salati ga annabi nau'in farko da muka kawo haka kuma da nau'i na hudu kafin ya kawo nau'ikan salati ga annabi a jere tun daga na daya har zuwa na shida nau'i na farko shine allahumma salli ala muhammad wa ala ahli baitihi وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan shine nau'i na farko ko nau'i na hudu kuwa shine Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد wannan nau'i na farko da nau'i na hudu yace huwa ma allamahu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ashabu shine abinda annabi ya koyar da shi ga sahabbansa لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم يا إن تك تنبيهك كيفية لما الصلاة تك يا يا زامي مك الصلاة sai ya koyar da su nau'i na farko da nau'i na hudu kamar da muka karanto su yanzu kun gane da kyau wa qad istadalla bi zalika ala annaha afdalu al-kayfiyat fi salati alayhi sallallahu alaihi wa sallam yace dan haka ne istadalla aka kafa hujja بذلك da hakan cewa wannan nau'i na farko da na biyu su ne afdalul kayfiyya mafi fikir kayfiyya fi salati alaihi wajen yawa annabi salati idan matambayi ya tambaye ka wacce ce mafi fikir kayfiyya dangane da yin salati ga annabi sai ka karanto masa nau'in farko da nau'in na hudu kamar da muka karanta idan an ce saboda mai sai ka ce saboda lokacin da sahabbai suka tambayi annabi yaya za mu maka salati ya sanar da su wannan kayfiyya guda biyu abin da ko ya sanar ya koyar a matsayin an ta tambaya yayin da aka tambaye shi tsarin salatin to wannan shine mafi cikin salatin kun gane da kyau لأنه لا يختار لهم وكذا لنفسه إلا الأشرف والأفضل domin annabi ba zai zaɓanta ba zai zaɓawa ba zai zaɓawa sahabbai ba haka ba zai zaɓawa kansa ba illa al-ashrafa sai abu wanda yake mafi daraja wal afdala abu wanda yake mafi sahabbai tambayar su suka yi annabi ko baya ha inda al'umma lalle babu yanda za a yi a ce ga wani filati mai tsada ya koye ya koya musu wani wanda yake mara tsada ba zan yi ba domin annabi da kansa yake cewa babu wani annabi da Allah ya taɓa turowa a ban kasa illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yuhadhdhiruhum min sharri ma ya'lamuhu lahum ya zanto wajibi ne kan wannan annabin ya sanar da al'ummarsa mafi alherin da ya sani da ya dace da shi ya kuma gargaɗe su mafi sharrin abin da yake gina su yake babu wani annabi da shi ya zama wajibi ne ya haka to sahabbai sun tambaye shi kaga dole zai wato kenan haƙƙi ne kansa ya sanar ke su abin da yake gina mafi kun gane mana farbatun ومن ثم صوب النبوي في الروضة أنه لو حلف على لو حلف ليصلين عليه صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة لم يجر إلا بتلك الكيفية ملك ومن ثم دون هكلمة صوب النووي في الروضة إمام النووي يكي سوى أبن ديك ديدي يا فتحة أتكلم تاتي روضة rawdatu salihina yace abin da yake daidai annahu law halafa da ake mutum zai rantsuwa la yusalli yanna alaihi sallallahu alaihi wa sallama afdal salah da mutum zai rantsuwa yace wallahi zan yi wa annabi mafi cikin salati yace to lam yubirra babu yanda za a iya gaskata rantsuwan nan illa bi tilkar kayfiyya sai dai in ya kawo wannan kayfiyya da mutum zai ce wallahi yau zan yi wa annabi mafi cikin salati me zai yi sai na wurin rantsuwarsa ya kawo wannan kayfiyya ta uku a ta daya ko ta hudu sai shi ne mafi cikin salati da za ka kawo wani salati daban salatin sunajina kaga rantsuwarka ba ba ba ba gaskata rantsuwarka ba ballantana ka kawo salati fati ka ga ba zakka da rantsuwar ka ba ballantana ka kawo wani salati daban duk salatin da ka kawo ba ɗaya daga cikin nau'in da na farko da baka walwale rantsuwar ka baka abin da ka rantsuwar ka ba ha zakka da rantsuwar ka ba dan wannan shine mafi cikin tafiya kun gane da kyau ووجهه السبكي بأنه من أتى بها فقد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب إمام السبكي تاج الدين السبكي يجي سوى للي duk wanda ya kawo wannan kaifiya to ya yi wa annabi salati bi yaqinin ta hanyar tabbas in ka kawo take biya ba wannan ku ba tabbas cewa masalatin ta yayi ko bai ba kun ji sama ganganin ba wa kullu man jaa bi lafzin ghayriha wanda duk yazo da wani lafazin da ba wannan ba fa huwa min ityanihi bi salati al-matlubati fi shakk to mutum ya zo da salati da ake bukatar ta yayi akwai tarka kun gane da kyau ma'ana da mutum zai yi wannan kaifiyar salati daban ba wanda annabi ya koyar ba to ba mu da tabbas sun kai wa annabi salati akwai shakka kila kai salati shi ya maka ba dan mun kawo salati da annabi ya li'annahum qalu suka ce domin su sahabbai sun ce kaifa nusalli alayka ya ya zami maka salati kana sai ce qulu ku ce اللهم صل على محمد وعلى فجعل الصلاة عليه منهم هي قولهم كذا sai annabi ya mayar da salatin sahabbai wanda zai zama karbabbe shi ne fadin su cewa kaza da kaza abin nan bai sanar da su inda za su kawo wani abu baki ba sun bi umarnin annabi to haka duk wanda ya kawo wani abu baki ne wannan umarnin annabi intaha maganar imam an-nawawi ta kare maganar saji bin sulki ta kare sai da sunan sunan albani idan kawo magana sai kafa hujja da malaman da suka gabata ذكره الهيثمي في الدر المنظور إمام الهيثمي أمتون في كل ساعة الدر المنظور ثم ذكر أن المقصود يحصل بكل من هذه الكيفيات التي جاءت في الأحاديث الصحيحة sannan da ya karshe ya ce mana abin da ake bukata dai zai iya tabbata ta hanyar kawo kowace ɗaya daga cikin kaifiyyar nan guda bakwai da muka ambata amma dai maganar fifiko kaifiyya ta farko da ta hudu ita ce mafi dukiya amma dukkan sauran idan kai kayi salati da annabi cikin nau'in nan guda bakwai da muka ambata amma da zan kawo wani daban wanda ba su ba to cewa ka yi salati wannan akwai shakka kun bai ce wannan fa'ida al fa'idatu al khamisa fa'ida ta biyar wa alam annahu la yusra'u talfiqu sighati salatin wahidatin min majmu'i hadhihi as-siyaq ka sani ya kai karatu la yusra'u talfiqu sighati salatin wahida baya halatta ta kuɗa sigar salati daya min majmu'i hadhihi siyaq a jerin waɗannan sigogi ka ciro wata kalma a siga ta farko wata kalma a siga ta biyu wata kalma a siga ta uku ta hudu ta biyar har ta bakwai ka gina salatin ta daban ka ce tunda kowace siga cikin guda bakwai sun tabbata a hadisi to ne zan zo na in shiri kalma ɗaya can in shiri kalma ɗaya in yi wani salati munaffaq a takuɗe albani ce ba karanta wannan ba kun bai abin da ke nufi da kyau kaga wannan shine talfiq sigar farko ka ɗauki Allahumma salli siga ta biyu ka ɗauki wani nabiyyi kaza siga ta uku ka ɗauki ali kaza kan ka ɗauki bil alamin kan ka ɗauki ilmaka kan ka ɗauki habibul bai ka sassa ku ɗauki ta yadda in muka kalli jerin salatin naka ba ya zama ɗaya daga cikin sigogin nan guda bakwai ba sai dai kalmomin ɗaiɗaikun in mun ɗauke su ba iya mayar samun musu gurbi a cikin sigogin guda bakwai yanzu kai sabon salatin kai sunan shi bid'a wannan jerin kalmomin naka da ka ɗauko ɗaya kan ɗaya kan sun haɗa ta sun yi shiga ina jin da kira tamfi tamfi ba ya halatta ta wannan shigogin filatin annabi dole cikin shigogin nan guda wata ka zaɓa ɗaya ce yayin da za ka wa annabi filatin ba ya hana kuma gobe kai ɗaya ba ya hana in an jima kai ɗaya ba ya hana a zahar kai wata daban alasar ta wata daban magariba ta wata daban baya hana a tahiyar farko ta wata siga a tahiyar ta wata siga daban amma ka takuɗa su ka karanta wani salati na ta wanda ka ciro cikin durokin ka haɗa siga guda wannan mai halaka kun gane da kyau وكذلك يقال في سير التشهد المتقدمة haka kuma za a ce a cikin shugaban tahiya da suka ambata bisa da bata ta ga tahiya ma an kawo su da ɗan yaro guda biyu ko muku to dole ka zarce ɗaya ce amma ba za ka zo ka tsokar ma anan ka tsokar ma anan ka hada tahiyar ka daban wanda ba ta da asali da annabi wannan sai ka kai gida kun da da kyau idan shari'a ta koyar da kai wani zikiri da wata sunja sananniya to da duka sunna shi ne kalmintiyar da sigar kar ka kara kar ka rage idan aka ba ka siga daya biyu uku hudu biyar shida bakwai da duka sunna shi ne yau kai watan gobe kai watan gobe kai watan ko ka daga kai sai har ka mutu amma ka zo ka ciyo ɗaya nan ka ciyo ɗaya nan ka haɗa ka tafi ka wannan kai gida yadda ka ga ɗan gida suna kokarin su kawo kula ta kasu cikin alƙur'ani sai suka ce Allahumma sallallahu alaihi wa sallam malikin mulki sannan din nan da ya yi da amanu sallu a da bayan sallu a dai da salatu ta sunna ala sayyidina muhammadin din daga kaza kaza kaza alfati din nan daga kaza kaza wani da wani daga kaza kaza kaza suka tuno san suka tuno san suka tuno san suka tuno san salatu ta sunna qur'ani ko sai a ce waye ya tuno san ya tuno san ya tuno san annabi ne tuno har hada ko wani daga bayan ya tuno har hada sayyidina abubakar ko umar ko usman ko ali ɗaya daga cikin sahabbai ne ko tabi'ai ne ko imamu malik ibn anas ko imamu shafi'i ko abu hanifa ko ahmad bin hanbal ko laysa bin sa'ad ko ibrahim an-nakhai wane ne cikin malaman da aka yi da ilimin su shiru ya hada ba ɗaya cikin sahabbai ko tabi'ai ko tabi'u tabi'i to wane ne shiru ya hada wani ne wanda yake da ilimi ba san kowanne ila kan ne ila da yin mutum ya hada to shi wannan da ya turo ya har hada yake daga abin da qur'ani ne yaya wanda aka saukarwa da qur'anin bai gano haka ba har sai ka zo ka gano daga ƙarshe ka san dai qur'anin nan an saukar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa qur'anan farqadahu litaqra'ahu 'ala an-nasi ala mukth wa nazzalnahu tanzila alif lam mim allah la ilaha illa hu الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراه والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان. kaga waɗannan gaba ɗaya ayoyi na nuna annabi ake saukarwa to annabi bai gano haka wace wani gaba ya zai gano kaga ba zai yi ba idan wani ya zai gano haka sai mutum abin nan da ka gano ko ya zanto kuskure kawai zanto daidai in ka ce daidai ne ta nuna kafa annabi da mu cikin da aka kira da Qur'ani da zama haka ba ta zama gano rubun han rubun asirin da kai da kuskure da sai zan so kai kuskure amma idan kike daidai ne ka fahimci annabi ke da tsoye sako bai san wata har kuma ka bisa ka kara ka ga wani abu na sako har annabi abu duniya bai kara ka ba sai ka zo ka kara ka mana ga wani abu na ilimi annabi ya gaje ka sai ka zo da zakakuranci da fasaha ka gano idan Allah ya mutum zai kai kanki da zuciya ba wata samar za ta maka zafa wata kasan za ta ɗauki nauyinka idan ya zanto wannan suna kibarka da wata fuska za ka gaba da Allah gobe kiyama da wata fuska za ka gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan kenan sannan kuma za mu iya cewa wannan turutan turutan ka ɗauko ta kalma a nan ka ɗauko ta kalma a nan ka haɗa wani abu ka ce ya zama ibada ka ga kuma mun duk kuma mutum zai haɗa a cikin alƙur'ani ka zo kan ujuku ka samu wani abu ka samu wata an baki da rufa'a ka dauko ta ka samu wani jimin da rufa'a ka dauko ka samu kaulasan da rufa'a ka samu wani kike da hada ujuku ya zama ibada ya zama yin gobe ko ka hada garin Abuja da a cikin Qur'ani ko ka hada garin Abakaliki da a cikin Qur'ani duk inda kake so ba iya cikin kuma mai fada cikin mai fada sai kace eh na gano wannan abin da cikin Qur'ani da haka ya zama zikiri ya zama salati ya zama abin lada an san da dole ne ke saboda haka ya kamata mu tsoron Allah mu daina yawa annabi su ji mu daina yawa shari'a musulunci abinda Allah ya koyar da mu kike nan ya Allah ya ba da shawara ya yi kuma inda aure wa ra'ayi mutum ya tsaya inda shari'a ta umarci kar ya tsara wa nahayi ya hannu kuma daga abin da shari'a ta hannu kar ya ce zai ke tarbiyyar bari mu tambaya ta minti biyu don a zuwa mai kamar da aka yi bayani وكذا يقال في سياق التشهد المتقدمة ما لو في هكذا أفضاء أتكين في بوجي نتهيا ببيان سياق بات بات kamar yadda baya halatta a yi talfiq a cikin salati haka baya halatta yin talfiq a cikin sujojin tahiya haka baya halatta yin talfiq a cikin kowane irin zikiri da yazo da nau'i daban-daban ta fasa da guda kamar yadda baya halatta yin talfiq a cikin qira'a idan za ka karanta qur'ani sai ka zaɓi qira'ar da ta iya ka karanta alqur'ani da amma kai talfiq wannan aya da wannan qira'a wannan aya da wannan qira'a wannan aya da wannan riwaya bai halatta ba dole sai duka zaɓi riwaya ɗaya kan da shi ta wajen karanta alƙur'ani bayan nan gobe in za ka kuma karanta da wata riwaya da karanta da wata riwaya farafi kowace riwaya ya zanto koyon ta kai daga wajen malami ba ijtihadin ta bane ba dan qur'ani ba ya ce a cikin ta wa ma bi qiyasi fil qira'ati madkhalu wa dunaka ma fi ar-ridha mutakaffila haka imamu shafi'i ya faɗa ba qiyasi cikin qira'a kowace kalma daga cikin qur'ani sai ka koyi ta mutafa hakan daga bakin malami ba a koyon qur'ani da ijtihadi duk malaman tajwidi sun yi ittifaqi tariqatul akhd bihi at-talaqqi min afwah al-qari'in al-arifin bi turuq al-qira'a hanyar koyon qur'ani hanya ce ta daya shine koya daga bakin malamai gwanaye wajen karatun qur'ani ba ijtihadi ba bal zalika bid'atun ba ne ce talfisin nan bid'a ne ke cikin addini wa innama sunnatu an yaqula hadha taratan wa hadha taratan كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في بحث له في التكبير في العيدين مجموع الفتاوى كما يدعي ابن تيمية يأتي سنة شيني يو كوانتا جوبا كوانتا هو ينزل كوانتا ومن جمع كوانتا كما يدعي شيخ الإسلام ابن تيمية يبين a cikin wani bahasi da yayi dangane da kabar bari a sallar idi biyu a cikin littafin majmu'ul fatawa nasa wato tun daga jibi na casa'in da tara da kuma jibi na ɗari biyu da hamsin da uku a shafi na farko wato shafi na sittin da tara da shafi na ɗari biyu da hamsin da uku a jibin farko na sittin majmuwar fatawa الفائدة السادسة قال العلامة الصديق حسن خان في كتابه نزل الأبرار بالعلم بالمعصور من الأدعية والأذكار babban malamin nan Siddiq Hassan Khan ya faɗa a cikin littafin sa mai suna Nuzulul Abrar bil ilmi al ma'thur min al adiyyah wal azkar Siddiq Hassan Khan wani babban malami ne a kasar Indiya ya rasu Allah ya kanta da gafara malami sunna ne kwarai da gaske ya faɗa cikin littafin sa wato kasar Indiya na ce Indiya tun lokacin Indiya tana haɗu da Pakistan بعد أن ساق أحاديث كثيرة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار منها ya faɗi wannan magana bayan ya koro hadisai da dama waɗanda suke nuna falalan yawa annabi salati da kuma yawaita salati qala sai yake la shakka fi anna akthar almuslimina salatan alaihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hum ahlul hadith yake ko shakka babu mafiya yawan jama'a wajen yawa annabi salati wanda suka fi kowa yawaita wa annabi salati cikin musulmai hum ahlul hadith sune ma'abuta hadith wa ruwatu sunnatul mutahhara sune marwaita sunnar annabi فإن من وظائفهم في هذا العلم الشريف التسلية عليه yana daga cikin labarin aikin ma'abuta hadisi zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam kulli hadisin gaban kowane hadisi da zaka koro idan sun ce haddathana fulan qala haddathana fulan an abi hurairata qala qala rasulullahi kulli sallallahu alaihi wasallam duk hadisin da zaka kawo su haka kaga idan ka tara mutumi gaba daya suwa suka fi wa annabi sallallahu alaihi tsakanin masu karanta littafin fiqh al-mujarrad wanda ba dalili da masu karanta bukari ko muslim ko turmizi ko rasa'i dan Allah zuwa suka zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam hada hada kuma za hada wallahi ko mai karanta arba'un hadith da mai karanta riyadu salihin baya daidai da mai karanta mustafa wajen yawan yawa annabi sallallahu بيان الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه النبي أن عمر رضي الله رضي الله عنه أيضا قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع علينا رجل كنا جلوسا ذات رزق حتى كل حديث ذكر في أي to amma duk misalin fiqh wanda za a karanta wanda baya kawo dalilai al-fiqh min jabal wanda baya kawo cewa hukunci kaza shine kaza saboda fadin Allah kaza saboda fadin Annabi kaza a ko hukunci yake baka sai ka karanta littafin ka sai ki da kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam to sai kuma a rayuwar ka kuma kuje ina da kake shiga aljanna a ai da cikin babban sinadarin da kake shiga aljanna akwai yau za ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam kusa inda ba karanta hadisi ma ba alamar ana san annabi dan babban abin da zaka yi wa annabi bai kin kauna su zuciya da masa da'a babban abin da zaka masa yawan salati to babu yanda za a yi ce ta yawan salati ko kana karanta hadisi yace babu shakka waɗanda suka fi kowa yawaita salati da annabi sune ahlul hadisi domin yana daga cikin aikin su dangane da wannan ilimi mai daraja shine yawaita salati da annabi amama kulli hadith wala yazalu lisanuhum ratban bi dhikrihi sallallahu alaihi wasallam harshen su yana jike gadar ba zai kace ba haka wajen yawan ambaton annabi walaysa kitabun min kutubi sunnati wala diwanun min dawawin hadithi ala ikhtilafi anwa'iha min al-jawami'i والمسانيد والمعادي والأجزاء وغيرها إلا وقد اشتمل على الآلاف الأحاديث yace babu wani lissafi cikin littattafan sunna ba wani diwani cikin diwanin hadisi tare da bambancin nau'in su akwai aljawami'u akwai almasanidu akwai alma'adimu akwai alajza'u wa ghairi hada wannan babu wani cikin waɗannan nau'ika na littattafan hadisi illa wa qad istamala ala al-ala fi hadith fa sai ya kunshi dubban hadisi ba dubu ɗaya ba dubban hadisi hatta inna aktsaraha hajman har ma ya zanto wanda littafin da ake ganin mafi gajarta ta fuskar girma kitabul jami'u sagir li suyuti shine littafin al jami'u sagir na imam suyuti fihi asratu alaf hadith wanda shi ya kunshi hadisi dubu goma don za ka karanta kowane hadisi ɗaya za ka wa annabi salati sau ɗaya za ka wa annabi salati sau nawa sau dubu goma in da cikin aljawami wanda suka bin tara abin nan wato yana ganin shi ne mafi gajarta wa kun ala zalika sa'ira suhuf nabawiyya yace to yi kiyasan haka sauran takardu waɗanda aka rubuta da dan annabi fa hadhihi isabatun nadiya wannan ita ce tawaga kuke tafiye tawaga yana nufin ahlul hadith wal jama'atu al hadithiyya wannan jama'a ta hadisi aula an-nas bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawm al-qiyamah sun kuka fi kowa kusanci da annabi ranar tashin kiyama da an gina su sallallahu alaihi wasallam da an gina motsi ka dan sallallahu alaihi wa alihi wasallam motsi ka dan sun suka fi kowa kusanci da annabi ranar tashin kiyama ko ta mai mutu Allah ba zai da an jima sallallahu alaihi wasallam da an jima annabi ya ce kaza ka ji zuciyarsu ta karaya idan an ambaci abu goma suna kokowar su dauki biyar ko shida su sa cikin ayyukan su kullum annabi na canza musu salon rayuwa yo suwa suka fi kowa kusanci da annabi cikin mutane in ba waɗannan ba suwa suka fi kowa dacewa da cikin sa ranar tashin kiyama in ba waɗannan ba san annabi ba da baki bane sai ana karanta haddasa ran haddasa duk inda ba haddasa na haddasa na to alamar mutane da'awar san annabi kawai da baki suke yake ai ba zai yi ba ولا يساويهم في هذه الفضيلة أي كتوى أولى الناس برسول الله يوم القيامة وأسعدهم بشفاعته سوسك فقوة أرزتا دكيتم النبي دن بأبي هو وأمي يتي فانصر ما هي فانا قباتا نبايد سوق في النبي ولا يساويهم في هذه الفضيلة أحد من الناس ba wani cikin mutane da zai daidai da su a wannan falala illa man ja illa man ja'a bi afdala mimma ja'u bihi sai wanda ya kawo mafificin abinda suka zo da shi wa dunahu kharqul qatal wanda ko zai kawo hakan kuwa akwai aiki wai kharqul qatal al qatal shine babban dutse kharqu a ce ka tsaga shi irin yadda kake tsaga kara wai zai iya tsaga dutse kamar da ke da yace wa dunahu kharqul qatal wato kamar ka ce sai ranar da zaki yayi kaho sai ranar da tulu yayi gashi sai ranar da hankaka ya zama fari dukkan wannan mustaqilat ne kakan kawo mustaqilat ne shine wa duna zalika kharful qatat ba ya da fasara a Hausa sai dai ka fahimci al qatat dutse kharf kuma shine ka tsaga gida biyu wai zai iya da sa yace in har akwai wanda zai dace da ma'abuta hadisi wajen fulalan annabi to shine sai wanda aka samu ya tsaga dutse gida biyu ma na babu su fa alayka ya baghi al khairi siddiq hasan kana yace ya kai mai budan alkhairi ya zama wajibi gare ka wa ya taliban najati ya kai mai budan tsira ya zama wajibi gare ka bila bayin ko shakka babu an takuna muhaddisan kai kokowar zama malamin hadisi aw mutataffilan al muhaddisina ko dan kwalamar malam masu hadisi in ba ka karanta da hadisi dan kwalamar masu hadisi duk inda ake karanta kana wuri su ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa illa yace in ku ba haka ba fala takun kar ka zama da da da da da falaysa fi ma siwa zalika min a'idatin taqudu ilayka in dai baka tare da hadisi baka da wata riba da zaka samu a rayuwa gaba daya haka yake baka da wata riba a rayuwa in baka tare da mabuta hadisi to a yau kuma mutane abin da suke gani shine wato dukkan wanda yake karanta hadisi baya karanta wani littafi na fikihu ko ya bayar da muhimmanci a hadisi sama da muhimmanci ga littafin fikihu wa ana ganin ya zama abin zabi kuma ana ganin shi jahili ne haka waɗansu suke ganin irin wanda suka zauna suka yi shekara ashirin suna karanta muktasar suna karantar da shi in sun ga mutum yana karanta hadisi sai su ɗauka cewa jahiltan muktasar ya yi don haka yake karanta hadisi kuma su rika gani a'a ai gwaninta tana cikin wanda ya gwanance cikin muktasar ba wanda ya gwanance cikin hadisi ba to wannan shi ne jahili wannan fahimtar haka shine abin da ake kira jahilci kuma jahilcin ma al-jahl al-murakkab al-jahl al-murakkab kenan mai wannan fahimtar wanda bai sani ba bai san ko bai sani ba domin duk hukuncin da za a tsamo daga cikin muktasar malamin muktasar ya rairayo shi ne cikin wani muktasar din shi ma wancan ya rairayo shi cikin wani muktasar din shi ma wancan cikin wani muktasar din har a je an rairayo gaba ɗaya daga cikin mudawwana mudawwana gaba ɗaya kuma tambayoyin da ibn al-qasim yayi wa imamu malik ibn anas aka rubuta gaba ɗaya kuma wannan tambayoyi da fatawar da imam malik bayar ijtihadin sa ne zai dace da daidai ya samu lada biyu zai iya kuskure tunda ba masumi bane ba ya samu lada daya abin da ya dace da daidai ya zama wajibi abin bi abin da ya kuskure kuma so a roƙa masa gafara ba za a raina shi ba za a faɗa masa bakar magana ba amma duk abin da yake cikin bukari aka kawo aka ce annabi ya ce ko cikin wani littafin hadisi da ya inganta daga bakin annabi akwai wata kilancin daidai da kuskure ko kuskure ko daidai ne kaulan wahida daidai ne kaulan wahida daidai ne kaulan wahida saboda haka ya zama wajibi bidar ilimin hadisi bidar ilimin hadisi kuma ba ta kare ba akan insan sahihi da'ifi sahihi da'ifi idan ka san wannan ka san kashi ɗaya cikin kaza da ya kamata ka sani da ilimin hadisi ana bukatar kuma ka san ilimin hadisi dirayatan diraya a ilimin hadisi shine ka karanta fikihunsa ko annabi da kansa ya nuna akwai wanda suka fahimci hadisi a karanta hadisi su haddace su faɗa da an jima su faɗa amma idan aka ce mai hadisin ya kunsa na hukunce hukunce ba su sani ba ba su da ilimin hadisi dirayatan dan haka yake cewa nazzara Allah ra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa hafizaha wa addaha kama sami'a wa rubba muballighin aw amantana wa rubba hamil fiqhin ghirfatin ko rubba hadil bikin ila man huwa afqahu minhu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya jikan Allah ya haskaka mutumin da ya ji hadisi na ya haddace ya isar da shi ga wanda bai ji ba ya so dama wanda za a isarwa sai ya fi fahimtar hadisin sama da shi wanda ya haddato ya kawo yace ya so da dama mutum zai ya dauki fikihu ya kai alhali shi ba mai fikihun bane ba ya haddace hadisin idan ya faɗa wa wanda yake da diraya sai ya istinbati cikin hadisin irin wanda shi ba zai iya yi ba wato kaga kenan akwai muhimmancin sanin ilimin hadisi kuma diraya bayan ka san ilimin hadisi riwaya to dukkan sa wannan kuma abin da yake bukata lokaci da lizuntar malam lokaci ba wai shekara ɗaya ba ko biyu ko uku cikin nan ka zama ilimin hadisi inda za ka yi shekara ashirin kana ilimin hadisi baka cewa ka ga ilimin hadisi shekara ashirin da yake kana ilimin hadisi to har yanzu baka fitar da kanka daga cikin ɗaliban hadisi ba Allah ce mana gaban kadan قلت وانا الباني وانا اسالك وانا اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلني من هؤلاء المحدثين yace ina roƙon Allah ta'ala ya sani cikin waɗannan masu hadisi allazina hum aula an-nas bi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda su ne mafi cancantar mutane wajen kusanci da annabi wa la'alla hadha al-kitaba min al-adillati ala zalika malaka me yawan littafi na ba dalili ne kan cewa ni ma ina kokowar zama cikin su tunda ba duk abin da na kawo hadisi ne ke kawo ورحم الله الإمام أحمد إمام السنة يتي الله يتكي إمام أحمد بن حنبل الشيباني المروزي ثم البغدادي إمام أهل السنة والجماعة كنا الذي أنشد وند يريري بيتم ويقع ديكي سوا دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى آثار لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار حتى إمام عمرو بن حنبل دين النبي محمد أخبار يجي أدين أمام محمد حديثين ما رأي ما من حديثين نعم المطية للفتى آثار ما دل da abin hawan saurayi in ya zanto abin hawan sa zai sukuwa a kai yayi yamma da shi yayi kudu da arewa da shi asaru sune hadisai sune suke duka aka rasa yamma ko kudu ko arewa la targhabanna anil hadisi wa ahli karka kyamaci hadisin annabi karka kyamaci ma'abuta hadisi karka kyamace su far ra'ayu layl shi ra'ayi da ke cikin littattafan buka ha'u laylun dare ne wal hadisu naharu hadisi shine ranar ولربما جهل الفتى أثر الهدى يسود داما سولي نا إيا جاهلتا ونبا شريا أساتمكم بايا كرنت حديثي والشمس بازغة لها أنوار غالانا تافتو ده حكينتا أما يا جاهلتا يا كام رأي رأي شين دكا عندنا أكا جنا في الله غير دليل dan saboda duk malaman fikihun duniya da usulul fikihi sun yadda lastihada fi mawridin nas ba a yin istihadi in nafsi ya zo da zaran annabi ya ce kaza to shi yanzu ja al hadith fa sallu qiyas yayin da duk hadisi yazo qiyasin kuma da ya rusu dole sai da abu hadisi وكذلك سن لهم الدعاء في هذا التشهد وغيره النبي صلى الله عليه وسلم يا سنن تاوى الأمة سين الدعاء أتكن ونن تهيا دا أكي تكر شيء وغيره دا وننسى فقال صلى الله عليه وسلم sai annabi ya ce da su idza qa'attum fi kulli rak'atayn fa qulu at-tahiyyatu lillah idan kun zauna cikin dukkan raka'o'i biyu na sallah ku fada at-tahiyyatu lillahi zuwa karshe fa zakaraha ila akhiriha ya ambace ta zuwa karshen ta summa qala sannan yace summa li yatakhayyar min ad-du'a ajabahu ilayhi sannan idan mutum ya zo ya zaba abin da ya burge shi cikin addu'a to wannan zai kulla babu nan gaba cikin addu'a eh ana kuma wannan to akwai shi a nan gurin da ya kama tunda kun san ai magana ce akan tahiyya da aka zo magana kan tahiyya sai aka zo magana kan me salati ga annabi da ya magana kan salati ga annabi sai ya kawo mana fa'idojin da ke cikin salati ga annabi kila har yi mantar da mu ma me yake ciki to bayan duk an gama wannan shine ce sannan annabi ya sunnanta wa mutane kuma su yi addu'a cikin tahiyya kenan bayan sun yi tahiyya sun yi salati wa annabi sai su yi addu'a sai kawo hadisin da ke nuna haka addu'an nan ana yin ta cikin kowanne zama kenan kowace tafiya za ka yi addu'a to bayani akan addu'a kuma zai zo nan gaba zai kawo su nan gaba kowanne a wannan ayyukan darasin baya ai bai kamata ma ka yi wani tambayar ba tun darasin baya muka ce kowace tafiya ta yi wata ne salati kana nan kuma القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة mala yace tashi daga raka'a tashi zuwa raka'a ta uku sannan kuma ta hudu ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض الى الركعه الثالثه مكبرا وامر به المسيء صلاته في قوله ثم اصنع ذلك في كل ركعه وسجده كما تقدم ما ليت النبي يا كسنتي ينا ينقلا وزوا ركعه uku mukabbiran yana mai yin kabbara ma'ana idan ya zauna yana zaune din nan ya kammala tahiya yayi salati ga annabi yayi duk abin da zai yi ba sai tashi zuwa raka'a ta uku ba to yayin da zai yunkura sai yunkura da kabbara Allahu akbar ya yunkura tare da yin kabbara mukabbiran yana mai yunkura da kabbara Bukhari da Muslim suka rawaito shi wannan hadisin kun ga kenan ba sai in mutum ya miƙe tsaye ba zai kabbara yayin da zai miƙe zai miƙe da me da kabbara wa amara bihi al-musi'a salatihi haka annabi ya umarci mutumin nan da ke muna da sallan sa fi kaulihi cikin fadin sa da yace da shi da yace da shi mai yace sun masna zalika fi kulli rak'atin wa sajda yace ka aikata haka a cikin kowace raka'a ta ka cikin kuma kowace sujuda ta ka ma'ana irin abin da ka aikata a cikin ta farko kamar ta kaddama kamar da ya gabata wa kana sallallahu alaihi wa sallama idza qama min al-qa'idati kabbara thumma qama ya kasance idan yayi nufin tashi daga zama min alqaidati daga zama kabbara sai ya kabbara sun makama sannan ya tashi wannan riwaya ta bi kenan rawahu abu ya'la fi musnadihi da sanadin jayyid wannan abu ya'la al-muslim kenan idan mutum yana sallah mai raka'a sama da biyu kamar mai raka'a hudu ko mai raka'a uku yayin da ka zauna kai karatun tafiya to zaka miƙe ka tafi kabbara ta uku kana da dama kai ɗaya daga cikin ababe guda biyu imma dai ka miƙe tare da kabbara wannan bukhari da muslim sun rawaito in ma kuma kai kabbara kana daga zaune sannan kai me ka miƙe wannan shine riwaya ta biyu ta Abu Ya'la al-Musali duk wanda kai cikin jinnin yayi amma cewa ba za ka yi kabbara ba har sai ka miƙe tsaye wannan babu hadisi daga annabi akan wannan wanda shine galibin malaman mazhabar malikiya suka ce ko da Siddiq al-Gumari abin da ya faɗa kenan a cikin littafin masalikud dilala alamatin risala yace duk da malaman mazhabar mutunci haka amma babu wani hadisi akan wannan wannan ya saba abin da yake tabbatacce daga annabi ga shigo dan malikiya ne da haka ko dai ka miƙe da kabbara ko kuma tun kana daga zaune kai me kai kabbara sannan ka miƙe kamar yadda hadisin Abu Ya'la al-Musulmi ya nuna وكان إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة وكان إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة قال الله أكبر وأمر به المسيء صلاته كما تقدم آنفا النبي يا kasance idan yayi nufin zuwa raka'a ta hudu yakan yi kabbara haka kuma ya umarci mutumin nan da ke muna da sallansa kamar yadda bayani ya riga ya gabata baya shi ma wannan bukhari da muslim sun a na keta da wani rigo wa kana sallallahu alaihi wa sallam yarfa'u yadayhi ma hadha at-takbir ahyana wannan kabbara da muka ce annabi na yi a zaune a hadisin abu ya'ala zai kabbara sannan ya miƙe ko to wani lokacin yana hadawa tare daga hannu wato kana daga zaune ka kammala karatun tafiya yanzu da zaka samu ba sai ce Allahu akbar ya sauke hannunsa sannan sai ya miƙe wani lokacin kuma yadda yake yi shine sai ya yunkura ya miƙe yana mai yin kabbara yunkurawar ya gwamata da yin kabbara Allahu akbar ya miƙe wannan hadisin bukhari da muslim to wannan daga hannu da yake yi a cikin wancan a zaune kafin da yake hada shi da kabbara yana yin sa ne wani lokacin wato wani lokacin kenan baya yin sa sai ya kabbara kawai ya bi kun fahimta da kyau wa kana idza arada al-qiyam ila ar-rak'ati ar-rabi'a ya kasance idan yayi nufin zuwa raka'a ta hudu kuma qala Allahu akbar sai ce Allahu akbar wa amara bihi al-muti salatihi kama taqaddama anifan haka ya umarci mutumin nan da ke muna da sallansa kamar yadda bayani ya gabata baya wa kana sallallahu alaihi wa sallam yarfa'u yadayhi ma hadha at-takbiri ahyanan haka wannan miƙewa zuwa kabbara ta hudu wani lokacin yana daga hannu wani lokacin kuma baya dagawa an gane ku wani hadisin Abu Awana kenan da Imam An-Nasa'i da sanadin sahihin ثم كان يستوي قائدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يقوم معتمدا على الأرض wannan shine ake kira jilsatul istiraha wanda bayani ya gabata baya thumma kana yastawi qa'ida annabi ya kasance yana zama har ya daidaita a zaune ala rijlihi al-yusra akan kafarsa ta hagu mu'tadilan ya daidaita hatta yarji'a kullu azmin ila mawdihi har kowane kashi ya koma inda yake thumma yaqumu sannan sai bi ma'ana ya dago daga sujuda ta karshe a cikin raka'a ta nawa ta uku za ta fito to dai ya dago din nan sai ya koma ya zauna ya tsora hannayensa a kan cinyoyinsa ya lankwasar da kafarsa ta ya zauna a kanta har kowace gaba ta tsaya ya natsu a hakan sannan sai ya miƙe dalilin sun istiraha ke sun ma ya koma mu'tamidan al-ardi sannan ya tafi yana mai dogaro akan kasa ya miƙe wa kana ya'dinu ay ya'tamidu ala yadayhi idza qama annabi ya kasance yana yin abin da ake kira al-ajnu al-ajnu kuma shine ya fassara shi da cewa ya'tamidu ala yadayhi yakan dogara akan hannayensa idza kama idan ya nufi miƙewa zuwa raka'a ta nawa ta hudu hadisin bukhari da muslim kenan a wata riwaya yace idza kama fi wutrin din salati yayin da zai miƙe cikin wutrin sallarsa yana dogara ne akan akan hannayen wato bayan ya ji cikin isra'a kenan jinsul isra'a yana yasa a cikin wutrin sallarsa wutrin sallah kuma shine idan ya raka'a ta daya zai tashi zuwa ta nawa kenan ta biyu ko yayi ta uku zai tashi zuwa ta nawa kenan ta hudu kaga raka ta farko ai wutri ce ta uku ma wutri ce to a cikin wannan da yake musu tul istiraha a raka ta farko yayin da zai miƙe ta biyu sai ya jinsu tul istiraha sannan ya miƙe a raka ta uku yayin da zai miƙe ta hudu sai ya jinsu tul istiraha sannan ya miƙe cikin dukkan hakan kuma yana dogaro akan hannayensa da biyu yana yin azumi ba gaskiya bane ba cewa wai saboda ya manyanta ne ke haka ba gaskiya bane duk a cikin riwayar ba inda aka nuna haka wannan saboda ya girma sharhi ne daga bakin waɗansu masu sharhi amma ba ba hadisin annabin ne ya nuna haka ba
wannan ajiyar kullum ke nuna
a ajinin shine ka dunkule hannayen ka haka ka dogara su haka ka ture su ka miƙe akan su wato ka dogara da su wajen miƙewa haka bayan ka kafa ka kasance su ka ba karfin ka sannan ka miƙe ka ce ne dunkulin ba wai ta akai wata rana ko ban da wata rana ba amma yin sa kawai ba wajibi bane ba baya cikin wajiban sallah tunda ba umarni ne da shi ba siffa ce da aka hararo cewa yana yi idan mutum bai azumi bai zumba da yazon sa aka yi miƙe baka ta sallar sa ba sallar sa kai amma in ya azumi kuma yana da kamala cewa yayi koyi da annabi kun fahimta da kyau yawa mana wajen shi zaman nan da ake eh mutum ba zai kafa kafa ko su zama a kai ba dole sai ya yi da ban ne ba kuma wannan zaman da suke ta kafa kafa biya wannan aya tsakanin su da ta farko zuwa ta biyu ne ake yin sa duk mun karanta baya kana da littafin koyon kai ko ko baka ne amma dan Allah to kuma tona a matsayin nasir وكان يقرأ في كل من الركعتين الفاتحة وأمر بذلك المسيء صلاته النبي صلى الله عليه وسلم cikin dukkan rakawoyi cikin kowace rakawoyi guda biyan farko yana karanta fatiha wa amara bi zalika al salati wato da hakan kuma ya umarci mutumin da ke munar sallarsa wa kana rubbama adafa ilayhi ma fi salati az-zuhri dab'a ayatin yaso da dama kuma yakan yi ƙari zuwa ga fatiha din nan ya ƙara waɗansu sashi na ayoyi na surorin kenan a cikin sallar azhar ko yana nufin a rakawai guda biyan karshe kenan rakawai guda biyan karshe annabi na karanta fatiha ne kadai wannan shine abin da yake faruwa wa kana rubbama amma ya kasance a waɗansu lokuta kuma adafa ilaihi ma fi salati zuhri bada ayatin a cikin sallar azhar bayan ya karanta fatiha a rakawoyin karshe kuma yana ƙara surori akan su kuma wani sashi na ayoyi kama sabaka bayanin hu kamar yadda bayani ya gabata fil qira'ati fi salati zuhri bayani ya gabata cikin hukuncin karatu wato tsarin karatu a cikin sallar azhar wato kenan a cikin salloli masu raka'a hudu a raka'a biyan karshe me yake yi fatiha kadai amma a azhar wani lokacin annabi na yin fatiha kadai wani lokacin kuma ya kara waɗansu ayoyi uku hudu biyar ko nawa makamancin haka kun gane da kyau القنوت في الصلوات الخمس للنازلة abin da zai biyo baya yin kunuti cikin salloli guda biyar linnazilati dan saboda wata nazila ta sauka nazila kamar shine wata annoba ta sauka kamar kwalara ta sauka ko wata musiba ta tunkari al'ummar musulmi ya halatta ya yi alkanutu a cikin dukkan salloli guda biyar wa kana sallallahu alaihi wa sallama idza arada an yad'u ala ahadin aw yad'u li ahadin kana ta fi rak'ati al-akhirati ba'da ar-ruku'i annabi tsira da aminci tabbata gare shi ya kasance idan yayi nufin yin addu'a ga wani wato mummunan addu'a kenan da haka ya kawo ala ahadin aw yad'u li ahadin ko ya nufin yin addu'a ga wani wato addu'a ta alkhairi kenan da haka ya kawo allahu fi'ilin da a idza ta'adda bi ala to yana nufin mummunar addu'a idza ta'adda billah yana nufin addu'a ta gari da'autu ala fulan yana nufin mummunar addu'a da'autu li fulan yana nufin kyakkyawar addu'a kun gane ku ha kamar yadda fi'ilin rajiba ne idan yayi ta'adda bi fi ma'anarsa daban idan yayi ta'adda bi an ma'anarsa daban tare da cewa duk fi'ilin ɗaya ne ragibtu fi kaza na ku ɗauki in samu kaza ragibtu an kaza na tsari kaza ba na san kaza da haka annabi ce famar ragiba wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiha nafsa wa la kadin safiha nafsa fi dunya wa innahu fi akhirati min annabi ya kasance idan yayi nufin yin mummunan addu'a ga waɗansu kafirai ko addu'a ta alkhairi ga mummunai sanata yakan yi alqunuti fi raka'atil akhirati cikin raka'a ta karshe ba da ruku'i bayan yayi ruku'i kun gane ku wato bayan ya dago da ruku'i kenan sannan zai yi idza qala sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana lakal hamd bayan ya faɗi wannan wa kana yajharu bi du'a ya kasance yana bayyana addu'ar ta ta alkanu kudin wa yarfa yadayhi kuma yana daga hannayensa wa yu'minu man khalfahu waɗanda ke bayan su suna cewa amin a cikin wannan alkanu alkanu na nazila na nawazi shine wata musiba ta fata kun gane da kyau to wannan alƙalubin nazila idan musiba ta sauka waɗansu malamai suna ganin ana iya har gobe waɗansu malamai kuma suna ganin yanzu ba za a yi shi ba ko da yake waɗanda dai suka fi cewa bayanin game da nazila din nazila din ta iya wata musiba ce daga sama ja'iha samawiyya kamar fari an gane kamar kwalara ta sauka a gani kaga duk wannan ja'iha ce samawiyya wata musiba saukakkiya daga Allah ta iya yiwa kuma musgunawa ce daga bangaren kafirai a samu kafirai sun yi wa musulunci rubdugu a wani yanki cikin yankin duniya kamar yadda aka ake musguna ɗan uwanmu musulmi a Kosovo can yankin ƙasar Albania kamar yadda ake musguna musulmi a wuri kaza a wuri kaza a wuri kaza to waɗansu malaman suna ganin halaccin alkanus ne kadai lokacin ja'iha samawiyya amma idan kafirai ne suke musguna mana ba za mu yi alkanutu ba suka ce domin lokacin da annabi ke yin alkanut daga kafiran makka daga baya an hana shi yayi alkanut yana la'antar waɗansu daga cikin kafirai sai Allah ya saukar da aya laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun kamar da hadisi yake cikin bukhari aka hana annabi sai ya daina kuma cikin irin waɗanda yawa wannan alƙanutu din ya la'anci su aka samu waɗansu masu musulunta dan haka suka ce a halin yanzu ba za a yi wannan alkanus din ba ta ambatar wani da wani cikin kafirai a la'ance su irin yadda annabi yayi kun gane ko amma idan ja'iha samawiyya ce za a iya yin wannan alkanus to yanzu za a yi wannan alkanus za a yi shi ne cikin dukkan salloli guda biyar kuma za a yi shi ne bayan dagowa daga ruku'i liman kuma zai bayyana addu'ar a sarri kuma ma musu ce amin idan an ce haka shine an yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani laifi a cikin wannan kun fahimci wannan da kyau kaga kenan ko da sallar azhar da al'asr da ake karatun su a surrance idan an zo karatun alqur'an din aya za a yi shi a bayyane kuma za a yi shi bayan dagowa daga ruku'i cikin raka'ar karshe eh gashi gashi ya ce wa yarfa'u yadayhi don mun karanta zai daga hannu cewa yana bayyana addu'a gashi nan mun karanta cewa yana daga hannu shi ma gashi nan mun karanta hadisin Ahmad da Tabarani bi sanadin sahihi malai cewa hadha mazhabu Ahmad wa Ishaq annahu yarfa'u yadayhi fil qunut wannan shine mazhabin Imam Ahmad da Imam Ishaq ibn Rahuya cewa ana daga hannu a cikin alqanut din nan kamar fil masail lil mirwazi wa amma mashul wajhi bihima bayan an daga hannu shin a iya shafar fuska da su malai ce falam yarid fi hadha al mawtin wannan hadisi bai zo ba daga annabi cewa ana iya shafar fuska din fa huwa bid'atun da haka shafar fuska ya zama bid'a ke wa amma kharij salati amma dangane da daga hannu a yi addu'a a wajen sallah shin shi ma in an yi addu'a a wajen sallah a iya shafar fuska yace fa lam yasihha wannan hadisi ya zo sai ba sahihi bane ba wa kullu ma ruwaya fi zalika da'ifun duk abin da aka ruwaito cewa annabi in yayi sallah yana an yayi addu'a yana daga hannu kuma ya shafa fuskarsa da su da'ifi وبعضه أشد ضعفا من بعض ساشن سياسي ساشي كما روني وجن ضعيفانشي كما حققته في ضعيف أبي داود كما يدنا تبتر بشيء أشكال لتافن ضعيف أبو داود والأحاديث الصحيحة كما أشكال سلسلة, سلسلة الأحاديث الصحيحة ما حكى ولذلك قال العز بن عبد السلام في بعض فتاويه العز بن عبد السلام da ake masa lakabi sultan ulama ya faɗa cikin wani sashi na fatawoyinsa da aka tambaye shi shi idan mutum ya ɗaga hannu ya yi addu'a zai iya shafar fuskar sa sai ce la ya fa'alhu illa al-juhal ba wanda zai wannan sai jahilai da haka kenan idan ka zo addu'a zaka daga hannu wannan daga hannu kamar tawatiri ne ma kamar da malamai suka nuna amma idan ka gama addu'a sai ka sauke hannunka ba wani shafa hannu ba wani shafa a fuska ko a girji wa kana yaqnutu fi salawatil khamsi kulliha annabi ya kasance yana yin alqanut a cikin dukkan salloli guda biyar لكنه كان لا يقنط فيها إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم ما لتي سيدي باين القنوت إنن أتكين صلوا لي قدا بير سيدي إن زي أدعى الأهير قوت أنسو ممني كو ممونا قوت أنسو كافري فربما قال أنتي أتكين القنوت ياتي اللهم أنجو الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة اللهم شدد اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسن يوسف اللهم لعن لهيان ورعلا وذكوان وأسية عصت الله ورسوله an ji shi yayi wannan addu'a din ya addu'a alheri ga wadansu mamudai yace ya Allah tsamar da walid ibn walid da salma bin hisham da ayyash ibn abi rabi'a wannan duk mamudai da suke maka ba su samu daman yin hijira ba sannan sai mummunan addu'a wato ga kuma kafirai yace Allahumma mashdud wa ta'ataka ala mudan bayan yayi addu'a ta waɗancan musulmai da ba su samu damar yin hijira ba sai yace ya Allah tsananta kamunka ko damkarka ala mudar akan kabilan mudar yana nufin sashin quraisha wanda ba su yi imani ba waje alhasini da kasini yusuf ka darrabe su da shekarun fari irin shekarun fari na lokacin annabi yusuf sannan kuma sannan ta Allahun mal'an lihayyan wa ra'ilan wa zakawan yace ya Allah ka la'anci kabilar lihyan da kuma kabilar ra'ila da zakawan wa usayya asatillah wa rasulullah da kabilar usayya sun saba ma Allah da manzansa wannan imam ahmad da imam bukhari suka rawaito wa ziyada li muslim ziyadan ta muslim ce ثم كان يقول اذا فرغ من القنوت الله اكبر فيسجد idan ya kammala karatun alqanut sai ce Allahu akbar sannan sai me sai ya sujuda wannan alqanut na nawazil kenan tsarin da ya kamata a yi shi a cikin raka'a ta karshe bayan an dago da garkuɗi idan an kammala kuma sai kuma ai kabbara sai a tafi sujuda alqanut fil wutri matashiyar magana ta gaba alkanut kuma da ake a cikin wutri wato cikin raka'un wutri wa kana sallallahu alaihi wa sallama yaknutu fi raka'atil wutri annabi ya kasance yana yin alkanut a cikin raka'an nan ta wutri ta karshe kin wannan ibnu nasar da da addar qutni suka rawaito bi sanadin sahihin ahyanan a waɗansu lokuta ba kullum ba yace wa inna ma qulna ahyanan mun ce yana yi ne a hayanan a waɗansu lokuta li'anna sahabata allazina rawaw al-witra domin sahabban da suka ruwaito wutri daga annabi lam yazkurul qunut fihi ba su ambaci al-qunut ba dangane da wutrin falau kana sallallahu alaihi wa sallama yaf'aluhu da'iman da a ce annabi yana yin sa koyaushe lanaqaluhu jami'an anhu da gaba ɗayan su sun yi tarayya wajen ruwaito hakan daga gare shi yace na'am rawahu anhu ubay ibn ka'ab wa hadaf yace sanannen abu ne ubay ibn ka'ab ne kadai ya rawaito cewa annabi na yin alkanut a wutri fadalla ala annahu kana yaf'aluhu ahyana kasancewar ubayyu kadai ya rawaito sai ya nuna a wani lokaci ne da yayi dukkan lokuta da duk sauran sahabbai sun rawaito kun gane da kyau fa fihi dalilun ala annahu ghairu wajib wannan dalili ne kan cewa alkanut din da ake yi a wutri ba wajibi bane ba wa huwa mazhabu jumhuril ulama wannan shine mazhabin mafiya yawan malamai ولهذا اعترف المحقق ابن الهمام في فتح القدير دان هكا نما الامام ابن الهمام الامام ابن الهمام يا فدا ا cikin littafin فتح القدير wato wani littafi na na fakihu a mazhabin imama abu hanifa shi mai littafin yace bi annal qawla bi wujubihi da'if yace dalili kan cewa ai magana fata wanda ke cewa dole ai alqanun a cikin mutri da'if yace la yanhadu alaihi dalilun ba wani dalili da yake nuna haka wa hadha min insafihi wa adami ta'assubihi malai yace wannan yana daga cikin adalcinsa da rashin ra'ayin rikaukan mazhabarsa fa inna hadha alladhi rajjahahu huwa ala khilafi mazhabihi domin cewa ba wajibi bane ba kaga ya saba mazhabarsa su mazhabar su da Abu Hanifa suna ganin al-qunut a cikin mutri wajibi amma shi tunda ya ba sai ya gani yace gaskiya ba wajibi bane ba wato yanzu da abinda muke so ku fahimta a nan gurin al-qunut a cikin mutri annabi na yin sa wani lokaci wani lokaci kuma baya yin sa da haka sunna shine kai ma wata lokaci kai wani lokaci kuma ka bari idan kace kullun zaka yi to ka saba ma annabi idan kuma ka rabu da shi gaba ɗaya baka yi haka kuma ka saba wata rana kai wata rana ka bari kun gane da kyau wa yaj'aluhu qabla ruku'i wani abu mai muhimmanci alqanut din da ake a cikin mutri ana yin sa ne kafin ruku'i kun ga akwai bambanci kenan alqanutu inda nazila ana yin sa ne yaushe bayan ruku'i alqanutu cikin mutri kuma ana yin sa yaushe kafin ruku'i wannan shine abin da sunnar annabi ta tabbatar amma yau duniyar musulmi hatta duniyar da dama daga cikin ahlus sunna muna ta yin alqanut ne bayan mun dago daga ruku'i idan an zo sallan tarawih ko sallan tahajjud sai an dago sannan an yi wanda kuma sunna a yi shi kafin me kafin ruku'i annabi na yin sa ne qabla ruku'i kafin ruku'i wannan shine hadisin ibnu abi shayba da abu dawud da nasa'i fi sunan al-kubra da ahmad bin hanbal da tabarani da bayhaqi ibn asakir bi sanadin sahihin وأخرجه منه ابن مندى ابن مندى يروي تونا حديث في التوحيد في كتاب التوحيد ننسى الدعاء فقر بسند آخر ننسى ما التي تنبيه زاد النسائي في آخر القنوت الإمام النسائي ياي قالي تكين قرشان القنوت bayan annabi ya karanta Allahumma adna fi man hadaita wa afini fi man afait zuwa karshe Allahumma adna fi man hadaita zuwa karshe sai ya kawo a riwaya wai zaka kara wa sallallahu ala nabiyil ummi albani ce wa isnadu ha da'ifun wannan ziyada sanadin ta da'ifi da haka zaka tsane tabarakta rabbana wa ta'ala wa qad da'afa al-hafiz ibn hajar wal wal qustulani wal zurqani wa ghayruhum ibn hajar da imam al-qustulani da zurqani da sun da'ifantar da wannan wannan wannan ziyada ولذلك لم نوردها على طريقتنا في الجمع بين الزيادات ده هكا نما ده muka kawo addon al-qunut bamu kawo ta ba kamar yadda muke idan an samu ziyada da mu kawo to tunda zaifi ya ce mu kawo ba wuqufan minna inda shartul al-mazkur dan kawai mu dakata akan sharadin mu wanda muka ambata fi muqaddimatul kitab a farkon muqaddimar littafi wa qala al-izz bin abd salam fi fatawa al-izz bin abd salam ya faɗa cikin littafin sa na fatawa yace walam tasihha salatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fil qunut yiwa annabi salati cikin addu'ar al-qunut wannan bai tabbata ba wala yanbaghi an yuzada ala salati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam shay'un bai dace ba akan addu'ar annabi a ƙara wani abu abinda ke nufi da salatin annabi anan yana nufin addu'a da yake cikin alqanut mala yace wa fi hadha alqawl minhu isharatun ila annahu la yatawassau fil qawl bil bid'ati al hasana wannan kamar yana yin ishara ne zuwa ga cewa bai kamata ba a yi lawata zance cewa akwai wata bid'a kyakkyawa kama ya fa'alu ba'dul muta'assirin alqa'ilin biha kamar yadda waɗansu daga cikin malaman karshe suke suke yi sai su kawo abu su ce to ko da yake abin da bai tabbata ba amma abu ne mai kyau dan haka ya halatta a ƙara malam albani ce sun mastadraktu sannan sai na riske wata fa'ida fa qultu nace kada sabata fi hadisi umama fi hadisi imamati ubay ibn ka'ab annas fi qiyam ramadan annahu kana yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi akl qunut yace ya tabbata cikin hadisin da Ubayy bin Ka'ab yayi limanci ga mutane a sallan da yayi ta dare ta Ramadana annahu kana yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhir qunut shi Ubayy bin Ka'ab a karshen alqanut yana yin salati ga annabi yace wa zalika fi ahadi Umar radiyallahu anhu hakan ko ya faru lokacin halifancin Umar rawahu ibn Kuzaima fi sahihihi ibn Kuzaima ya rawaito wannan cikin sahihin littafin sa wa thabata misluhu an abi halimata mu'adh al-ansari kwatan kwacin wannan ya tabbata daga abi halima mu'adh al-ansari allazi kana ya ummuhum aidan fi ahadihi wanda shi ma yana yi wa mutane limanci lokacin halifancin Umar dan Khattab rawahu Isma'il al-Qadi Isma'il al-Qadi ya rawaito wa ghayruhu da waninsa فهي زيادة مشروعة لعمل السلف بها yace dan haka yin wannan salati wato ga annabi cikin alqanut wani abu ne shar'antacce tun da magabata sun aikata fala yanbaghi itlaqul qawli bi anna hadhihi ziyada bid'a dan haka bai dace ba a ce wannan ƙari ya zama bid'a wallahu a'lam kaga bayan ya wallafa littafin shekara 30 da suka wuce baya yanzu sai samu wannan riwayar da can ya dogara ne da riwayar da aka ce annabi yayi wannan da'ifiya ce dan haka ya rushe abin daga baya sai ya samu riwaya da take nuna aikin sahabbai sun yi duk da riwaya bata tabbata ba daga bakin annabi amma ga ubay ibn ka'ab ga abi halima duk sun yi salati ga annabi cikin addu'ar alkanun da haka sai ce tunda salaf sun yi ba bid'a bane yanzu abin a'i dan ba za su yi abu da istihadin su in ba sun samu isharar daga bakin annabi ba duk da ba ce ya ce ba amma yana cikin abin da istihadi ba ya shiga lalle sahabi ya taba ya taba ji daga bakin annabi ko da bai rafa in sa zuwa ga annabi ba kun fahimci wannan da kyau amma waccan riwaya da ta ce annabin yayi da kansa wannan riwaya da'ifiya ce to kaga amfanin ilimi kenan kullum kai bincike sai ka gano kuskuren da kai jiya ko shekaran jiya eh gashi nan zamu karanta ta yanzu وعلم الحسن بن علي رضي الله عنه أن يقول إذا فرغ من قراءته في الوتر النبي يا كوير حسن ابن علي يفدا إذن يا قال alqanu idza faraga min qira'atihi fil witr idan ya kammala karatu cikin raka'an witri kafin ya kai ga ruku'i ga abin da zai ce Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait la manja minka illa ilayka to sai ya salati ga annabi shi kenan abin da ya tabbata kenan wannan wala izu man adaita malam yayi lamba kasa yace hadhihi ziyada wannan dade na wala wala izu man adait thabitun bil hadith ta tabbata cikin hadisi kama qala hafiz fi talkhis kama da ibn hadar ya faɗa cikin littafin talkhis al habib wa haqqaqtu dhalika fil asli na tabbatar da hakan cikin asalin wannan littafi nawa wato ku gane shi wannan littafi sifatu salatin nabi din nan fa wato asalin sa babba ne ya baka girma sai ya takaita mana shi a haka yanzu nan turowa ya daga wancan babban asalin wanda bai riga ya buga shi ba da haka ce nayi ta hakikin wannan matsala a cikin asalin littafin wafatu zalika nawawi imamu nawawi bai fahimci hakan ba shi hakan ya kubuce masa cikin ilimin sa fa sarraha rahimahullah Allah ji kansa da gafara da haka sai ya fada cikin littafin rasul talibina yace anna hadhihi ziyaratu min al-ulama'i wa yaqala la izman adata wadansu malamai ne sai kara مثل زيارتهم فلك الحمد على ما قضيت كما يد suka kara kalmar falak alhamdu ala ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilayka haka nawawi ya faɗa albani ce to wannan wato bai riga ya san riwaya ta tabbata ba riwaya ta tabbata wala izu mun adaita amma wancan abin da ya biyo baya ko wannan kari ne wa min al-gharibi yana daga bakon abu ko abu mai ban mamaki annahu qala ba'da zalika bi suturin bayan wannan da waɗansu yan suturori sai kuma yace wattafaqu ala taghliz ala taghliz al-qadi abi tayyib bi inkarihi wala izu mun adaita malamai sun yi ittifaki kan inkari ga alkadi abi tayyib dangane da magana sa na cewa la izman adaita kuskure ne malamai sun masa inkari to kaga wato cikin abin da cikin littafi guda yayi tanakubi kaga ilimi kenan wani lokacin sai ka san abu amma sai ka zo kuma ka fada cikin kuskure yace wa garja fi riwayat al-bayhaqi wallahu alam yace gashi kuwa riwayar la izman adaita ta zo cikin riwayar bayhaqi kaga da kansa ya faɗi wannan kuma da ɗazi ya ce bid'a ce waɗansu malamai suka ƙara amma kuma da ya gaba kuma cikin shafi guda ma ko bayan wannan da ya sutura kaɗan kuma ya zo ce gashi haƙi ya tabbatar wato ka iya sanin abu sai kwakwalwa ta ha'ince ka a cikin lokacin rubutu ko lokacin karantarwa an fahimta ko karantarwa don haka ba karamin aiki bane ba haka ko bayan da ilimi ba karamin aiki bane ba duk wanda kuka ga har kun iya kirge iyakacin kuskuren sa sai rannan ma yayi kuskure ya ce kaza rannan ya kuskure ya ce kaza to ya ci riba ma ke da ba ku je ma duka kuskure bane ba in ba haka mutum ya san abu kwakwalwa za ta iya ha'inta sa mutum ne zai haddace walle ne zai ga sha amma sai ya zo sallah da ita da ya zo fa an zo tukuna sallah zai yi shiru ya rasa me ya a gaban har sai an tayar da shi ga imam al-kisai yace fa jalahum tazarun illa kabiran lahum la'allahum ilayhi sai yace yarji'iyan bai ce ba yarji'un kisai fa duniyar qurra'u duk ta sallama yana cikin malaman qira'a wa amma aliyun fil kisai yunatuhu lima kana fil ihram fihi tasarbala amma yace haka harun rashid sai yace kai wannan wata sabuwar qira'a ce yace ai ba sabuwar qira'a bace ba kuskure ne li kulli jawadin kabwa yace ai in garman doki ma wata rana yana tuntube ya za ka fahimta duk faɗin rukun da kawai littafin ana karatu ai dama na tara ka ai ba za an samu ka fitar ka ba dai a yau da yakan tunda baka fahimta ba hab irin rukun da kawai littafin yanzu kowa irin zaman sa ma da irin yadda ya rike littafin da irin bayar da hankalin sa duk kuna gani kawai mutum baya kallon ko yana kallon kowa shi yasa wani sai ta daga hannu kana kallon shi irin zaman da yake bai dace ka aka karbe sa ba kada gani ai yau ka yan baka fahimta ba sai dai ka tafi gida kuma ka je ka tafi kowar ka fahimta rana ta yau idan ka zo ka canza zama sai mu sake maka bayani yadda zaka wani ne ya bayani waye ya ce wani abu eh wannan maganar ka iya yin kari kan du'ayin alƙandu ko ba za ka iya kari ba gaskiya mafi dacewa shine mutum ya tsaya inda annabi ya tsaya idan mutum ya kara to yayi bid'a ko bai ba to wannan akwai sabani na malam akwai wanda suke ganin ai addu'a a cikin sallah ba ta da haddi saboda haka dan mutum ya kara bai bid'a ba isa kake ganin malaman saudiya suna ta kara da wannan to amma dai akwai buhus da aka rubuta masu kyau ba za mu yanke hukunci ba sai an koma zuwa ga wannan buhus din kamar bakar abu zai yana da yan karamin littafi da du'a khatmil qur'an wato ya ambaci al'amura wajen guda shida ko bakwai wanda ake yi wajen abin nan kaga waɗansu suna yin addu'a idan an zo khatma yayin da aka sauke qur'ani dan sai a kawo wata doguwar addu'a ana ta yi ta tabbata ko ba ta tabbata ba kaga sai a yi bincike da wannan addu'a ta wuturi da ake doguwa kaga wani lokacin a harabi kaga an yi minti 40 ana yin ta ko mutane ba sa kuka sai an zo addu'a wuturi kai ka san tabbatar shi da cikin bid'a kuma a lokacin ai ta karanta qur'ani ana raraka qur'ani suratul taha suratul watiti a ambaci kiyama wane ne kowa baya kuka amma da an zo Allahumma la ilaha kaza kaza limamin yana karkace murya ya bude yayi kasa yayi sama sai mutane su fashe da kuka kaga wannan akwai rubuce rubuce da yan Saudiya da dama suka yi akai darasi na gaba insha Allah idan hali ya kama ma ambaci waɗansu daga cikin su sai mu dakata haka abinda muka yi daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi ya ce mana eh sai hakuri sai darasi na gaba lokacin ya riga ya cika fasara addu'a ba ba insha Allah darasi na gaba ku tuna mu sai waɗanda na ga sun fi kusa da alaka da karatu haka ko wanda mai sha mai tasu su ma kuma duk na tura su gefe guda mai tambayan farko a nan yana cewa mai hukuncin alkanut a cikin sallar asubahi yin alkanut a cikin sallar asubahi bai tabbata daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba hadisin da yake nuna cewa annabi yayi da'ifi ne shine hadisin Anas da yake cewa annabi ya guce baina alkanut har ya bar duniya cikin sallar asubahi wannan hadisi ne da'ifi ibn hajar ma ya kawo shi cikin wato bulugul maram hadisi ne da'ifi abin da yake tabbatacce shine annabi baya yin alkanut sai lokaci guda biyu in ma dai inda nawazin in ma kuma na cikin mutane kuma duk kowanne ga bayanin shi ya gabata alkanut na asbahi a sallan karshe bai tabbata daga bakin annabi ba wa alaikum salam ban ji ba habba ba kana nan ba muke karatun muka cewa annabi wani lokaci yayi wani lokaci baya yi to kaga abi wannan kuma tambayar da ba za ta biyo baya ba yanzu wanda ke ta idan mutum yana bin limami sallah sai aka zo karatun tahiyya sai limami ya riga shi kammala tahiyya ya sallama amma shi bai karasa ba dan bai riga ya salati ga annabi shin zai iya karasawa kafin ya sallama ko kuma zai sallama ne haka ne kenan wannan tambaya ce mai kyau kwarai da gaske kuma wuri ne wanda yake ijtihadi na iya shiga ciki domin idan muka ce ya sallama saboda biyayya ga liman annabi ya ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi idza sajada fasjudu wa idza raka'a farka'u wa idza kaza kaza idan yayi kaza kai kaza a lokacin ko da baka kada sabon liman ya dauke maka tunda liman na ya dauke maka karatun fatiha ma ballata na wani sashi na tahiyar baka kada saba idan kuma aka ce a sai ya yi tahiyarsa ya karasa to wannan idan ba a samu tsawon lokaci ba tsakanin sallama da liman da tashi ba zai haifar da tsawon lokaci ba to sai karasa su ne ya sallama sa wannan shine fi dacewa wallahu a'lam wannan yake cewa a cikin littafin talqis sifatu salatin nabi da Sheikh Nasiruddin Albani ya nuna cewa alqanutun da ake na wutri idan an manta mutum bai yi ba kafin rukuyi in ya dago daga rukuyi zai iya yi Allah saka maka da alkhairi wannan abu ne wanda ban faɗa ba inkarin sa muka yi ba faɗansa ne kawai bamu yi ba kuma kwakwalwa ce bata halalo shi ba idan mutum ya manta zai iya yi idan mutum ya manta bai ba kafin rukuyi kenan wannan ke ta menene matsayin mai barin sunna da ganganci lafazin sunna din shi ya kamata mu fayyace domin idan an ce sunna ya abu zai iya zama wajibi duk da haka shari'a na kiran shi sunna sannan kuma zai iya zama mustahabbi duk haka shari'a tana kiran shi sunna idan irin sunnar da yake bari dangin al'amuran da suke mustahabbai ne to kaga ai dan mutum ya bar mustahabbi babu wani hukuma akan illa iyaka ya bar wani abu mai falala da zai samu lada a kai wannan hasarar ladan kawai ne amma ba a masa barazana da wata ukuba ko azaba amma idan dangin sunna ana nufin al'amuran da suke wajibi sai mutum ya bar su to duk wanda ya bar wajibi kuma to kaga ya kai ukuba kan ana masa barazana da ukuba da haka abin da ya kamata ka fayyace cikin sunnonin annabi ka fayyace menene abin da yake wajibi dan kai iyakacin kokarin ka ga cewa baka nisan baka nisan shi ba menene abin da yake mustahabi dan ka gane ko da ka nisan shi baka yi shi babu komai a kanka sai dai ko mutahabi ne ya zanto ka ne sance shi dan kawai baka samu damar aikata ba ko kawai dan kasalanci irin naka amma ba wai ka ne sance shi bane dan kyama dan idan ka ne sance wani abu daga annabi wanda yake dan kyama ko mutahabi ne to yana iya kai mutum zuwa kafir ko kai izgili wa abun akwai wanda baya yin abu to baya hakura da laifin na cewa baya yi din kuma sai yayi wa abun kuma izgili wadannan sunnoni za ga mutum na yi sai ya kasance ya zama abin yi wa dariya abin yi ma izgili to irin wannan shine ke kai mutum zuwa ga kafirci bai sani ba ya fitar da musulunci bai sani ba ko da munafikai maganganun su rinka yi suna dauka cewa wasa suke wargi suke da annabi sallallahu alaihi wasallam an dawo daga yakin tabuk aya ta sauka ta annabi suke kafirci ne la ta ta zuru kada kafartun ba da imani kar ba ku ba da nazari ku ce wai abin nan wasa muke inna inna ma naqudu wal inna ma kunna naqudu wa nal'ab kar ku ce wai wasa muke ai wargi muke Allah ta abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un yanzu da Allah da ayoyinsa da manzansa kuke ciki ne abin yau izgili abin yau dariya la ta ta bi kada ka farkin bada imani kar ma ku za ku bada wani hanzari ko riga kun kafarta ba imanin ku inna fa am ta'ifatan yukum na'azzab nu'azzab ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin da haka duk abin da aka ce ya tabbata daga bakin annabi ko aikinsa kai kasalancin ka yasa ba za ka yi ba sai ka ga wani yana yi to kar kai masa dariya kar kai masa dariya dan yin dariyar nan sai kake kafirci rashin yi ko kawai ka kasarance ne baka yi ba in abin wajibi ne kana da laifi in ba wajibi bane baka da wani laifi na da ne kawai sai hasara wannan shine abin da ya kamata mu fahimta wannan ce ba a sallar juma'a da alwala babu mamanci tsakanin sallar juma'a da dukkan salloli da ke mama yake so in ce ba a sallar juma'a da ke mama ana yi babu mamanci tsakanin juma'a da dukkan salloli su malaman da suke cewa ba a sallar juma'a da taimama suna gina wannan bayani ne kan cewa sallar juma'a shin a madadin azahar suke ko wata farilla ce mai jin gudun da ta suka bai dan mun ce a madadin azahar suke babu yanda za a yi mutum kai ta da alwala a ta taimama domin ka iya zuwa ka neman ruwa ko da ka kuma ce maka kuma kai azahar a madadin ta to amma ga sallar juma'a ana daukar ta a matsayin wajibi ne mai zaman kansa saboda haka yadda kasancewa wasan sallah ba za ka yi ta da za ka iya yin ta da da yamma haka kowace sallah haka juma ma za ka iya da yamma wannan shine zance mafi inganta cikin sun zance kan mana daga karshe abin da nake so in ja hankalin mu akai game da maganar neman taimako babu yadda za a yi iya ansa bukatun masu neman taimako da za su kamar da kuma ba za mu iya kolar su gaba ɗaya ba abin da nake so in ja hankalin yan uwa musulmi lokacin da za a gabatar da neman taimako na musulmi da ke cikin wani halin kakanika ne ba wai da mutum ya zo gabatar da kukansa bane kwamiti ke gabatarwa sai bayan an tace an duba an hango an hararo babu yanda za a yi su kirki a gabatarwa da mutane to dan haka kar mutane su kosa lokacin da duk aka ce su taimaka wani dan uwansu musulmi mace ko namiji da ke cikin wani kunci ba mu da wani tsari da za a taimaka musu tun irin wannan hanya kuma ba dukansu ne muke gabatarwa ba da haka mai sarwa mai tsinke mai abin da ya kamata kowa ya taimaka da gwargwadon abin da zai iya wanda ba da shi kuma ya yi kyakkyawan niyya a zuciya Allah zai ba shi ladan kyakkyawan niyya masu neman taimako su kuma idan suka zo aka ba su hakuri kuma su ma su hakura dan cikin duk mutum goma za su zo da kyar ne zamu nemo wa mutum ya ko mutum ba wai dan matsalar ka ba gaskiya bace ba ko gaskiya ce ba za mu iya ba kuma sai ka je wani masallacin saboda akwai abin da yake faruwa wani ma a titi zai ga wani daga wajen yan kaba sai ce ai sai ka ai a turo shi gidan malam ya ba wallahi daga yan kaba akwai wani mutum fa da motarsa da abin hawarsa da komai kawai ya je karama sai ya ga wani ya musulunta an kore ta daga gidansu ya dauko shi da motar sai kawo ya ajiye shi daidai rawan a bawa dukkan na zariyar kuma sai masa kwatancin ya zo wajen malam jafar ne wata sai to kaga wannan shine rashin kirki da rashin kyauta na mutanen mu ko a turo gidan malam abdulhaq ko a turo gidan malam jafar haka kullum ake mace tar ta fada sai a turo ta wannan turo sai abin da sai a turo shi to duk wanda ya zo neman taimako ni kuma abin da zan yi masa shine sai hada shi da yan kullu in sun ga za su yi masa sai masa in za su ba shi hakuri su ba shi hakuri in ya ga zai hakuri ya hakuri in ba zai hakuri bai tafi gidan zakka ko da Islam Foundation ko da jami'ar Bayero ko da kowane masallaci juma'a amma ba abun mamaki sai mutum ya sauka a dawana wai sai ce an masa kwatancen nan masallacin mutum ya sauka a tasha ta yan kaba sai cewa an masa kwatancen nan masallacin mutum ya sauka a unguwa uku ko wani dabawa ko wace ce na ibawa sai sai ce an masa kwatancen nan masallacin to ko din suna nan su kuma aikin su kenan duk wanda zai neman taimako ta a da ta masallacin da nan ɗaya to duk wanda ya zo ku yi ta turo su ai ita ma babu idan ka faɗa mutum ya san yadda zai kuma a cikin masallacin nan muna da dubban mutanen da suna bukatar neman taimako amma Allah ya ba su hakuri da wadatar da suke su ba za mu tsaya tun tsaya muna ɓata lokacin ba a turo mana wani mutum daga wata duniya ba sai in mun ga babu yadda za mu yi lahawar wala ko wata bincike ya nuna da gaske ne shine amfanin sa kwamiti ko wani ya zo ce yana neman taimako zai gina masallaci a wuri ka za a hana su su gina masallaci kai sallar a fili mana ba ta yi ba ai mu ba banu isra'ila mana da zaka ce sai ka shiga masallaci in kai a fili ma ta yi ko wani ce a inda kike yin sallah dan musalla ne ba su gini ba to ku yi mana fili idan da ruwa kuma sallar juma'a ma ta faɗi kowa je yi sallar sa gida ba sai kun fito ruwa ya da kyau saboda haka dan Allah waɗanda suke turo mutane din nan su ji tsoron Allah su dinka karkata aka lasu zuwa waɗansu masallatan ba nan ka dage karatu ba ko ba mu kaɗai muke bukatar shiga aljanna ba yanda za a bude aljanna za ta waɗansu za su duga a su kwana sai su zo za mu shiga to kuma ba da baki ake shiga ta ba dole da aiki ake sauransu su ko masu neman taimako su kuma sai su rinka hakuri ba kowane irin bukatu ne mutum zamu iya biya masa ba ko babu waɗansu kuɗi a ajiye waɗanda kawai jira ake a wani zo ce gani a ɗauka a baki babu waɗannan kuɗin ko babu wata hukuma daga wata daga nan cikin gida Najeriya babu wani attajiri daga gida Najeriya ko daga waje da yake turo kuɗi zai ce a taimaka wa duk wanda ya san shi kuma ya bayanin sa an fahimta da kyau ko kaga duk maganar taimako da waɗansu za su ce ai ana turo kuɗi daga wani waje ai waɗansu attajirai a nan cikin Kano duk wani attajiri da ke Kano ko Maiduguri ko Kaduna ko Bauchi ko Sokoto ko ina ne da yake Najeriya da yake kawo wani abu a nan gurin ya ce araba a talaka ya faɗi sunan kuma ya faɗi waye ba saboda haka kawai akwai waɗansu ke ɗaru aiki su jiki ta wani ya bada ku faɗi waye wanda ya bayar ya faɗi kuma waye ya ba a duk Najeriya ka kaf ɗinta waye ki kuma waye ba a duk Najeriya waye ya zo dan ka zakka a hannuna ko mala Abdul Hadu sai a ba wani ko waye ba mu bukatun ya rufa mana asiri dan ku san wannan a fahimci waje kuma alaƙar mu da kasar waje ba mu da wata alaƙa da wani wata cibiya da za ta bayar da su zo su a rabawa talakawa ni yana daga cikin aqidata inda wani mutum zai bani kuɗi daga waje zuwa a cikin Najeriya a gina masallaci ba zan karfa ba dan na san kuɗin da ɗan Najeriya suke da shi sun fi waɗanda mutanen wanda suke da shi sun san sun fi mu zuciya ne da son shiga aljanna din mu na mu kudin mu da yin gasar gida ne na miliyan 100 su kuma na na shiga aljanna kuma waɗannan duk waɗanda duk waɗanda kuke tsammanin ko daga koyar ko daga Saudiya ko daga ina ne suna ba da kuɗi sun bayar ne shekaru goma da suka wuce baya an gama cutar su kararraf mutane suna nan a nan tsakanin Kano da Kaduna sun gina gidaje duk da irin waɗannan kuɗaɗen da kuɗin littattafai za a ce a raba mutane da kuɗin masallaci da kuɗin makarantar islamiyya da kuɗin gidan firiji duk akwai wanda suka karɓo wannan duk muna da ka'imar su muna da listin su muna son mu fasa kai son mu faɗa amma mu wanda ya san namu mu kuma ya faɗa mu wallahi duk waɗannan da za a za a gina kuɗin gidan biredi za a taimakawa gidan marayu na mariri gidan da biyu na mariri da gidan marayu na goron dutse da gidan kurkuku na goron dutse ko na cikin gari a taimakawa bayan Allah da azumi a yi waye duk suna nan tsakanin Kano Kaduna Lagos Ibadan sun karɓo sun ci kuma duk muna da nufi sun mana san mu fasa lokaci ka za sai mu faɗa amma mu wanda ya san namu ya faɗa ba mu kasa ne lokacin da ba bukatan kowa ya rufe mana in muna son mu kalubalance su wannan za mu kalubalance su a kowace safiya a kowace dare in muna son amma mu ba mu mutum ya kalubalance mu ka san su mutane suna fassara kai a yadda su suke wato shi in yana da alaka inda shi ne yake da alaka da wani to da zai ko kowa ya samu kaza daga wurin wani sai sai to kai da kake da alaka da wani nan to kai ma haka ne shi yadda yake sai ya fassara ka a haka a yadda yake tunan sai ya fassara ka a haka kada masu alaka da Iran za su karbi kudade daga Iran masu alaka da Libya su karbi kudade daga Libya su yi rigima yanzu da kwa- duk daga zuwan ga tashi zuwa yanzu Allah ne ya san miliyoyin dololi da aka karba a nan cikin Kano kadai Allah ne ya san irin karerayi da aka je aka yi yamma da sunan gwamnati yamma da sunan wata jami'a daga cikin jami'o'in arewacin Najeriya yamma da sunan wata haya institute yamma da sunan wata dariƙa wallahi tun mun san su to su muridan su sai suka dauka mu ma haka muke wanda muke da alaka da su duk duniyar ne shine jami'atul islamiyya ta Madina alaka da muke da su kuma alaka ce ta ilimi za su zo su gabatar da course a Kano da Maiduguri da Sokoto da kuma Ilorin gurare guda uku yayin da su suka zo malaman mu ne sun riga sun karantar da mu za su nemi mu taimaka musu wajen karantarwa mu zo mu karantar da tsare-tsaren duk gabatar da daura su kansu fakire ne in sun zo ma masallaci suke nema a tabbatar da suke zuwa gwamnati za ta tabbatar take daukar nauyin su a gidan hotel har su zama abin da suke tafi ba su da abin da za su biya hotel har su tafi ku je ku tambaye gwamnatin jihar Sokoto abu ne a sarari a Maiduguri da suke zuwa a nan gidan ke daukar nauyin su gaba ɗaya da masaukin su da zirga zirgar su a tajirgin sa yake ba ruwa su yi zirga zirga tsakanin Maiduguri zuwa Sokoto zuwa Ilorin zuwa ina ne ba da kuɗin su ba akwai shekarar da suka wani suka rasa yadda za su dauki littafansu su kai wato ainihin Ilorin sai dan kado ya taimaka musu da jirgin sa to kaga me nasa mai kiban lazara ba na kasa jami'atul islamiyya ita ce ɗaya cikin jami'o'i guda bakwai ne ko takwas da ake da su a saudiya ita ce mafi kowace talauci kun san saboda me saboda ta ce sunanta jami'ar musulunci ko gwamnatin fahad ba ta ware mata bajet irin wanda suke ba sauran jami'o'i wanda ba a danganta su da musulunci ba kuma saboda amerika ta ce wannan jami'ar wani wuri ne da ake production din yan terrorism a duniya wuri ne da ake kwanci a kyankishe yan tutufan addini Isra'ila na faɗa da jami'ar ba ta na faɗa da jami'ar aina ne yasa sai ake siyasar musguna musu rashin ba su kuɗin da zai wadace su zan gudanar da jami'ar kuma saboda kashi saba'in cikin ɗari ɗaliban daga sauran ƙasashen duniya yake ba 'yan Saudiya ba ne kuma saboda jami'ar ba ta ci sunan kakan kowa ko baban wani ba amma jami'atul imamu Muhammad bin Saud dukkan family din imamu Muhammad daga aljihunsu ma ko gwamnatin Saudiya ba ta ba da kuɗi ba za su iya rike jami'ar dan an sa sunan babansu cikin Abdulaziz bin Bas da ke jidda dukkan babu cikin gidan Abdulaziz ko da ba su sunan gwamnati ba da aljihun su ba sun da lalata ta gaba tunda an sa sunan baban duk kowace jami'a amma wannan aljami'atul islamiyya ai ta ji jiki kuma ba ta ce musulunci ta ji ta gani ba to haka yake saboda haka duk masu gabatar da neman taimako wanda muka ga ya zama dole mu faɗa jama'a za mu faɗa kuma wanda yake da niyyar taimaka ya taimaka su ta bilin lafi duk wanda yake bukatar shiga aljanna wanda muka ga bai zama dole ba sai mu bani mutum hakuri ko ba mu kaɗai bane bai je wani masallaci ai wannan masallacin gidan kai ɗaya daga cikin dubban masallaci a kan ya je ko ina ga masallaci na a gidan kadiriya ga masallaci ta a kofar ina ne ga wani masallaci ma ta a kabarbura ga wani masallaci a ga tunan murtala ga wata ce wani da a tabbatar murtala dukkan jamburin masallaci har a kaburbura akwai a cikin Kano gashi nan da yawa burjak to a cikin kaburin duk anan ne ma amma ban ga dalilin da za a yi zo a yi ta auno mana mutane daga nawa nawa daga ɗan kaba daga